أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام a yau muna goma ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yanda muka tsaya a karatunmu na jiya mun tsaya a aya na ɗari da sittin da hudu za mu tashi a aya na ɗari da sittin da biyar wajen da Allah Ubangiji yake faɗa ya kissanta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kissoshin wasu annabawa, wasu kuma Allah Ubangiji bai kissanta masa su cikin Alƙur'ani ba, amma waɗanda aka kissanta masa su an ambaci wasu daga cikinsu, su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Ismail, annabi Ishaqa, nan da annabi Yunus da annabi Harun da annabi Sulaiman Allah sai ce annabi Dawud da mun bashi zabura to Allah sai yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin manzanni kowani manzo aikin da Allah ya turo shi yayi ya turo ne daga cikin wato aqida wato mummunan aqida na bautan wani Allah ya dawo da su zuwa ga bautan Allah tsantsa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin shine Allah ya ce aikin waɗannan manzanni rusulan mubashirina wa munzirina li yalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima rusulan manzanni ne mubashirina masu yin albishir ma'ana masu yin albishir da aljanna ga wanda ya bi Allah wa munzirina masu yin gargadi da wuta ga wanda ya saba ma Allah Allah ya turo su ne li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli domin kada mutane su samu hujja wanda zai zama hujja ne akan Allah bayan Allah ya turo manzanni saboda Allah ubangiji ba zai kama mutane ba tare da ya turo musu da annabi ya hukunta su ba Allah adali ne wa mallahu bi zallamin lil abid ko Allah ubangiji ba mai zalintan bayi bane inna Allah kai laysa bi zallamin lil abidi Allah ubangiji ba mai zalintan bayinsa bane Allah yana da ikon yanda ya halicce mu wanda ya ga dama ya kai su wuta wanda zai tambaye shi dan me kamar yanda kai idan kana da tumaki in kaga dama ka yanka wasu in kaga dama ka kyautar da wasu idan kaga dama ka sake wasu to haka muke a gurin Allah ballantana ma ai tumakin ba mu muka halicce su ba Allah ne ya halicce su to mu fa Allah ne ya halicce mu daga babu ya kawo mu zuwa akwai don haka Allah ba yi da jiran zaɓin waninmu Allah yana da ikon wanda ya ga dama ya kai shi wuta yanda ya ga dama ya kai shi aljanna amma Allah sai ya yanke hanzari ya turo annabawa waɗannan annabawa suka zo da labari da saƙo daga Allah wanda waɗannan annabawa su ne alhablul wasil wanda yake sadar da bayi da ubangijinsu to Allah ya ce manzannin nan Allah ya turo su ne su yi albishir ga duk wanda ya bi Allah albishir ɗinsa shine Allah ya tanadar mishi da aljanna wanda a cikin aljanna fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan tunaninka ma bai taba tunanowa akwai wannan abin ba sannan wuta Allah ya ce su yi gargaɗi ga barin wuta domin wannan wuta tana da narko mai muni wanda ba a mutuwa a cikinta wanda ba wani abu ya narke Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ko ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku mu'minai ku kiyaye iyalanku daga wuta shin wutan mutane ne da duratsu alaiha mala'ikatun gilazun akwai mala'iku masu kakkausan hali da fishi wanda la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah kan abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni to Allah ya turo manzanni ne ne Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli domin kar mutane ya zama suna da hujja su ce to ai Allah baka turo mana da manzo ba tunda baka turo mana da manzo ba yaya za a yi ka kama mu to Allah ya turo da manzannin domin ranar alkiyama annabawan su zo su tabbatar ma Allah sun isar da sako sannan Allah ya kira al'ummatansu ya tabbatar musu da cewa sako ya isa su ce a'a ya kasance buwayayye ne kuma gwani ne na
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله يتي لكن الله سيدي شي الله يشهد يا شهيدا idan kowa ma bai yarda ya kai annabi ba ne bai yarda ya bi ka ba bai yarda ya sallama maka ba idan duk jama'an annabawa ba su sallama musu sun bi su ba to fa su ji fa idan ma ba su yi shaida ba to Allah da kansa ya shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah da kansa ya shaida da la ilaha illallah mala'iku sun shaida da la ilaha illallah saboda haka ibadan ku ba zai kare Allah da komai ba shahadan ku ba zai kare Allah da komai ba domin Allah kan yana da mala'ikun da yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun suna tasbihi safe da yamma ba su gajiya akwai mala'ikan da tun da aka halice shi ya yi sujuda ne bai ɗago ba akwai mala'ikan da tun da aka halice shi ya zo cikin ingantaccen hadisi na mi'irajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na je baitul ma'mur sai na ga baitul ma'mur duk rana mala'iku dubu saba'in suna shiga idan sun shiga kuma ba za su sake fitowa ba har abada sun tafi ne bautan ubangiji ba wanda ya san rundunar Allah idan ba Allah ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san adadin rundunar Allah idan ba mu ba zai amfani Allah da komai ba shahadan mu ba zai amfani Allah da komai ba lakinillahu yashhadu Allah fa ya shaida bima anzala ilayka ya shaida abinda ya saukar maka na alqur'ani gaskiya ne anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi ne da iliminsa keɓancacce wanda babu wanda ya san wannan ilimin idan ba shi ba kuma ya saukar da shi da uslubin da ba a san irin wannan uslubin ba gaba ɗaya ta yadda wato ƙaryan masu ƙaryata manzon Allah yake ƙurewa shi ne uslubin alƙur'ani uslubi ne ba wanda larabawa suka san shi ba uslubi ne fardun min nau'ihi uslubi ne na ubangiji samawiyin uslubi wanda su da kansu idan suna ji sai kaga suna rikidewa suna rudewa suna tunanin wannan wani irin magana ne haka don su da yawa sukan kora mutanen su ce ka suna jin qur'ani saboda jin qur'ani zai sa zuciyanka sabila da qur'ani yana da magnet yana da maganatis idan kana saurara yakan kama zuciya to da manya-manyan mushrikan maka suka fahimci haka sai suka ce kar ku ji wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi kar kuna jin qur'anin kuna yasar da shi kuna ko oho da shi amma duk da haka idan sun hana sai su fito su manya-manyan mushrikan da daddare su zo suna buya a bayan gidan manzon Allah suna jin alqur'ani din suna ji suna ji suna ji suna mamaki har wani lokaci sun gama ji da su koma kowa dai koma alfijir ya keto sai kawai suka haɗu a hanya a a a a wannan abun kunya kar mu bari ya shiga cikin gari kada mu sake dawowa yasa alqur'ani yana da uslubi na daban da aka ga yana da uslubin waɗannan muqaddiatul huruf din ko harufa waɗanda suke yayyanke alif lam mim ta sin mim ha mim sin qaf da makamantansu wanda lokacin da ake saukar ma annabi da waɗannan ayoyi annabi na faɗan su idan da su shige sai su tsaya suna mamaki to menene kuma hamim menene kuma sad sabila da harafi a gurin su ba yi da ma'ana to qur'ani yana da wannan uslubi din a qur'ani akwai labarin wanda suka shige da wanda da su zo a gaba akwai labarin farko akwai labarin ƙarshe bata taba tsufa ba ما هوربت قط إلا عاد من هرب أعدى الأعادي إليها ملكي السلمي وكالصراط وكالميزان معضلة فالكسط من غيرها في الناس لم يقمي باب ونظام نند يزو يزمو بداشي دا قرآني با آآ أتشي ونن قرآني ياسوفا با أتبا ونن زامن با أنزله بإلمه الله ياسوك دا قرآني نيدا إلم سكديمي والملائكة يشهدون دم ملائكة في شيدا jibrilu ya shaida mika'ilu ya shaida sarafil ya shaida azra'il ya shaida maliku ridwanu da dukkanin manya-manyan mala'ikun nan da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sun shaida da alqur'ani gaskiya ne sun shaida da annabi Muhammadu gaskiya ne saboda haka idan ka rike baka faɗa ba to Allah ya shaida shine abinda Allah ya faɗa mana cikin suratul fath huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah sai ce Muhammadur Rasulullah Allah ya ce huwa allazi shine ya saukar da wannan littafi wanda koda kowa bai shaida da kai annabi bane huwa allazi arsala rasulahu bil huda shi ya turo annabinsa da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya liyuzhirahu ala ad-din kullihi domin Allah ya bayyana wannan addini akan dukkanin addinai wa kafa billahi shahida Allah ya ce ko kowa bai shaida da Muhammadur Rasulullahi ba Allah ma'ana idan ka ga dama ka rike shaidan ka ba za ka amfani Allah da shi ba lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل بعيدا إن الذين كفروا وظفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
إن الذين كفروا وزلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وزلموا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله يتي إن الذين كفروا للي ودن سك كافر تشي وسدوا عن سبيل الله suka hana mutane su bi tafarkin Allah suke toshe mutane gabarin tafarkin Allah qad dallu dalalan ba'idan sun bata bata mai nisa ma'ana waɗanda suka hada tsakanin ad-dalal wal idlal sun bata sun batar sabila da idan ka bata ka batar to laifi biyu ne a kanka kana da laifin batanka sannan kana da laifin al'umman da ka batar da su to halin Yahudawa ne su bata su batar da mutane su bata su batar da jama'ansu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ma Heraklu azimur Rum yace aslim tamarrataini ka miƙa wuya ka musulunta sai ka kubuta daga dukkanin musiba na duniya da lahira kuma idan ka miƙa wuya Allah zai baka lada biyu zai baka ladan kanka da kanka kuma zai baka ladan jama'an da kake shugabantansu to ma'ana idan mutum ya mika wuya ma Allah kuma dalilin mika wuyan sama Allah ya sa wasu suka bi Allah to Allah ubangiji zai bashi lada biyu ne la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka to yafi a baka raƙuma dubu saba'in a baka raƙuma jajaye dubu saba'in to ka shiryar da mutum ɗaya ya fi wannan a wani hadisin man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya aikata wani abu mai kyau ya sunnanta ya sa dalilinsa wasu suka zo suka bi ta farkin to Allah zai bashi lada kuma zai bashi ladan duk wanda ya kwatanta wannan abun shi yasa waɗanda suka bata suke batar da mutane laifinsu yana da girma ranan alkiyama da su yi tabara hasa da su da mutanensu a gaban Allah iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqadda'at bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar ranan kiyama za su yi ta jayayya tsakanin wanda suka bata da wanda suka batar wanda suka aka batar da su suka bi zugon shugabanninsu suka bi zugon ɗagutu suka bi zugon waɗanda suka hana su bin tafarkin Allah da su zo suna cewa menene yasa za ku batar da mu sai waɗanda suka batar da su su ce mu babu ruwanmu ai ba mu muka jawo ku da ƙarfi ba su zo suna ka bi su da su barranta daga wanda suka bi su wara awul azaba lokacin duk an ga azaba wata qatta'at bihimul asbab duk wani dalili da kake tunani wanda zai iya sawa ka samu wani wato wani ceto daga gurin su duk wanda zaka kulla alaka da shi to ka kulla alaka da shi saboda Allah duk wanda zaka bi shi to ka bi shi saboda Allah duk wanda zaka wato girmama shi to ka girmama shi dan ka gan shi da Allah ne وأن يحب لله ويرضى له ويغضب له إن داك سو متن سو شيدان الله إن داك يرضى دا متن يرضى دا شيدان الله إذن داك يفشي دا متن يفشي دا متن دان tace makauniya ga wani mutum a duniya manzon Allah ne kawai ake rufe ido a bishi duk abin da ya faɗa shi kenan wa ma ata amma wanda ba manzon Allah ba kan كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر كوا أنا كربان مغانن شي أنا مير مشي دا مغانن شي سي النبي ني كوي وندا إدان أن بيشي أن بيشي كينا to waɗannan Yahudawa sun ɓatar da mutanensu bayan su sun ɓata to sai Allah ya ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wanda suka kafirce bayan sun kafirce sun ɓata sai suka batar da mutane ma'ana jama'u baina abdalal wal idlal to lam yakuni Allah ko qaddallu dalalan ba'idan sun bata bata mai nisa sannan Allah ya ci gaba da ce innal ladzina kafaru waɗanda suka kafirce wa zalamu suka yi sabon Allah haka zamakshari ya faɗi cikin al-kashaf yace innal ladzina kafaru wa zalamu jama'u bainal kufri wal ma'asi sun hada tsakanin kafirci da sabon Allah lam yakuni Allah liyaghfira lahum Allah ba zai shiryar da su ba idan dai ba su tuba ba wala liyahdiyahum tariqa kuma Allah ba zai shiryar da su zuwa ga dariqa madaidaiciya ba to kaga wato duk wani alaka Allah ba to wannan alakan asara ne Allah ya faɗa mana al'akillau ba'dhum min ba'din adun ko yawma izin ko al'akillau yawma izin ba'dhum min ba'din adun illa almuttaqun waɗanda suka ƙulla abokantaka a junansu suna kangarewa ba abin da ya shafi tsoron Allah ba to ranar alkiyama da su yi gaba da junansu sai dai waɗanda suka kulla alaƙansu a kan tsoron Allah da biyayya ma Allah to waɗanda kuma suka kafirce bayan sun kafirce suka hada kafircin da saƙo to Allah ya ce Allah ba zai shiryar da su ta farki ba tariqa tariqa lam yakun Allah liyahdiyahum tariqa Allah ba zai shiryar da su idan aka ce tariq shine hanya daga shi ne aka ciro a turku sufiya hanyoyi ɗariƙun sufa ce ɗariƙa ba ana nufin sabon addini ne aka zo da shi ba a'a irin wannan ɗariƙan da Allah ya faɗa ba zai shiryar da su zuwa ga wannan ɗariƙan ba irin ta ne ɗariƙan sufaye irin ta ne ɗariƙan sufaye suluki ne ɗariƙan sufaye tazkiyatun nafsi ne ɗariƙan sufaye safa duk wanda bai shiga ya shaida abin da yake cikinsa ba in yana ba da labari a waje to dai ba da labari ne irin labarin jahilci sabila da kana magana ne akan abin da baka sani ba kamar ibnu ata'illahi sakandari almajirin abul abbas almursi kafin ya zama sufi babban faƙihi ne daga cikin manya-manyan fuqaha'u na mazhaban malikiya amma shi yana inkarin ɗarikan sufaye da ya zo ya yi karatu gurin abul abbas ya ji yadda ɗariƙan sufaye suke ya ji yadda zauƙi da ahawali yake ya ji yadda sairi da tajalliyatu suke to shi kenan kawai ya ci gaba da bin wannan hanyar ya bar kowane fanni sai da ya kai cikin ahalutta haƙiƙi a cikin manya-manyan malaman sufaye shine ya rubuta alhikam wanda alhikam masana suna cewa da da akwai wani abun da za a iya ibada a yi sallah da shi ba alkur'ani ba to da a iya sallah da hikam na ibn aba'illahi sakandare saboda irin maganganun da suke ciki abubuwan da suka shafi zauki abubuwan da suka shafi waridan abubuwan da suka shafi mukashafat abubuwan da suka shafi tajalliyat abubuwan da suka shafi wato fana'i da sauransu wanda jahili ba zai iya gane maganan ba fa akan gargaɗi jahili a ce kai jahili bakin rijiya ba gurin wasan yaro ne ba bakin rijiya ba gurin wasan yaro ba ne shehu usmanu ibn fodiyo ya faɗa cikin iya usunna ya ce duk wanda baya cikin ahalul kashfi idan ya ɗauko littafinsu ya karanta to zai iya halaka ya kangare sabila da yaransu ba irin yaran amawa mutane ba ne haka ibnu taimiyya ya ce ya ce duk wanda bai san hali na sufaye da manazilu nasu da darajatu nasu ba ya zo ya ce dai yi da baka ya saka musu baki cikin maganganunsu to zai dawo ya taɓe ya yi asara kuma an tsira an nisanta shi daga rahman Allah ibn tamiya ya faɗi wannan cikin fatawa nasa saboda haka ɗariƙa idan an ce ɗariƙa shine hanya misali an ce ɗariƙar shehu tijjani to ba ana nufin shehu tijjani shi ne sabon manzon da ake binsa ba a'a shehu tijjani shi ne limami shi ne jagora na wannan makarantar ta tijjaniya haza khalas baya ga shi babu komai tamkar malami ne a tsangaya da almajiransa sai aka ce makarantar allon malam wane wane almajirin malam wane ne to ba fa ana nufin yana bautan wannan malamin bane ana nufin cewa wannan malamin shine yake mishi tarbiya shine yake karantar da shi Qur'ani wannan kuma a makarantar musulunci tana shehunansa makarantar fikihu ma akwai shi akwai shehunansa makarantar hadisi ma akwai shi akwai shehunansa makarantar akida ma akwai shi akwai shehunansa gyaran zuciya gyaran rai makarantan horar da mutane wajen a tafi zuwa ga Allah da zuhudu wajen gudun duniya shine fa makarantar na su Shehu Tijjani fa amma saboda zalunci saboda zalunci sai kaga wani kangararren bawa ya zo yana ce ai bautan Shehu Tijjani ake yi ai ina ake bautansa kuma wallahi tallahi sun san ƙarya suke yi sun san mu musulmai ne yau kan idan da Shehu Tijjani muke bauta da mu ba musulmi ne ba fa amma idan gumurzu ya yi gumurzu sukan jefar da bidi'an kawai sai su zo a manne a jone a zama ɗaya sun riga da sun san cewa wannan abu ne wanda kawai in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan abu ne kawai kuka kirkiro kuka yaba wa mutane abriya'u wanda waɗannan mutanen suna da falala mafi girma wajen yada musulunci a duniya ba za ka iya ƙirga malamai goma fitattu a kowane fanni na ilimin duniya ba sai ka samu sufaye ‘yan ɗariƙa sai ka yaushe aka ƙyanƙyashe ta salafiyyar ta ka yaushe ma aka fara kiran salafiyya salafiyya waye naka fa kai ne salafiyyan da kai da son zuciyanka da jagoranka shine salafiyyanka amma ba kana nufin manhajin sahabbai ko manhajin tabi'ai ko manhajin tabi'u tabi'ina ba domin idan ka ce salafiya da su salafu salihu sune alqurunul mufaddala sayyidina zamanin sahabbai khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum a ce sayyidina abubakar da umar da usman da waɗannan sahabban a ce zamanin tabi'ai da tabi'u tabi'ina to idan ka ce salafiya kana nufin sahabbai da tabi'ai to mu zo mu tsaya idan muka zo muka shiga cikin sahabban manzon Allah ma sai mun ga me wannan da awan salafiyan ya ware wasu sahabbai ya bar wasu sahabbai ya ware wasu sahabbai a gefe shin waɗannan sahabban da ka ware su su ba salaf bane ga tambaya sai ka bada amsa sannan idan aka zo cikin tabi'a Imamu Malik salaf ne Imamu Shafi'i salaf ne Imamu Ahmad ibn Hanbal salaf ne Imamu Abu Hanifa salaf ne imam ja'faru sadiq salaf ne waɗannan a'imma ɗin dukansu salaf ne daga cikin tsakanin tabi'ai da tabi'u tabi'ina wai shin da ka zo gaba ɗayansu kake bi ko ƙwaya ɗaya ka ware kake bi ahmad ibn hanbal kake bi imamu ahmad ibn hanbal kake bi imamu ahmad ibn hanbal din ma a wani waje kayi barahasa da shi ka bar shi ka kama tunaninka ka bar maliku tuntuni dama ka ce ba a turo maka imamu malik ba ka bar imamu shafi'i ka bar imamu abu hanifa a gurin da yawan su ma sun dauki imamu abu hanifa zindiki ne subhanallah ka ce imamu ahmadu bin hanbal shine salaf a wani wajen ma ka bar shi a wani wajen ka rike shi to idan muka duba da muga kalman salafiya zallan ciwa ne da fakewa da sunan magabata domin yada haja ta san zuciya billahi alazim billahi alazim amma idan kai ba salafe ne na gaske salaf ɗin da kake faɗa kana faɗan salaf ne da ma'anan as-salafu salihu to za mu ga ka haɗa tsakanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kai mustahil ma ka ce kai salaf ne tammi dole za a samu ka ɗauki wani ne ka bar wani to kaga a irin wannan son zuciyan sama da shekara dubu ana ɗariƙan sufaye sama da shekara dubu ana ɗariƙar taskiyotun nafsi sama da shekara dubu ana ɗariƙu sayri ila Allah an samu wasu mutane a rana ɗaya tsakanin shekara hamsin zuwa yanzu sun fito sun ji daga sun ce wannan ɗariƙar zallan bautan dodanni ake yi ba bautan Allah ake yi ba sama da shekara dubu da ake ibada da kakanninsu domin idan ka zo ka faɗa min babanka na ga babanka ɗan ƙungiyanka ne to wallahi kakanka ba ɗan ƙungiyanka ba ne kakanka ba dan kungiyanka bane kakanka da wannan shirka da kafirci da kake siffanta shegunai da shi da shi kakanka ya mutu da shi iyayenka suka mutu da shi magabata to wani abu wanda kake ganin wannan fahimta naka ya fita daga cikin fahimtar sufaye to da Allah kada ka kafirta ɗariƙun sufaye ka zo a zaunar da kai a maka dirasa akan ɗariƙun sufaye domin idan ka ce babu ɗariƙa a Ƙur'ani to wannan ɗariƙan da Allah ya faɗa ɗin wata ɗariƙa ce wata ɗariƙa ce إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الله بزي شرية دسو زوا طريقا با تو أشي طريقا ما كشي بيوني إلا إيه فيها أبدا sai dai ɗariƙan jahannama hanyar jahannama kenan da su dawwama a ciki wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a gurin Allah ta'ala to ashe yanda za a ce akwai ɗariƙa na sufaye ɗariƙan gyaran zuciya to akwai ɗariƙan shedan ma yanda za sunnan shedan ma sabila da sunna shine tafarki sunna shine sayr sunna shine wani abu da ake bin sa abinda ake nufi da sunna kenan idan kuma an ce ɗariƙa shi ma hanya ɗariƙa shi ma tafarki duka ma'anansu ɗaya ne amma wannan ɗariƙan an dangana ta zuwa ga wane to ba zai fitar da wannan abin a'a a duba usul ɗin a duba daga me wannan shehin ɗariƙan daga me ya gina ɗariƙansa ya gina ne da za'abalatu da kurafatu da da'awi to idan ya gina ne da waɗannan shi kenan sai a ce a'a wannan mun gina da la ilaha illallah ya gina da istighfari ya gina da abubuwa sai a a to ai wannan istighfari Allah ne yace ai a salatin annabi Allah ne yace ai inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala annabi la ilaha illallah Allah ne yace ai ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera a to wannan ai ba shi ake bi ba ya zo da wani abu ne na sunnan manzon Allah sai ake bin sa akai ko fa shaida duk jigajigan a yanzu haka shahararrun littattafan da muke tuciya da su a ɓangaren fikihu gaba ɗaya 'yan ɗariƙa ne suka rubuta ba za ka ɗaga littafi ƙwaya ɗaya ka ɗaga shi sama ba ma sosai 'yan ɗariƙa ne su ba ne suka rubuta nan kusa-kusa ƙawa'idi duk da su ba su yarda da akaidi tauhidiyya ba to mu je akhdari abdurrahman al-akhdari sufi ne ashmawi sufi ne ɗan ɗariƙar rufa'iya ne iziya sufi ne mai risala abu zaidin alƙairawani sufi ne a'a mai misbahu salik sufi ne mai atiyatul mudi abdallah fika sufi ne haka idan ka zo babin hadisi fitattun sharhin da aka yi ma bukhari da muslim tatattun sufaye ne suka yi sharhin da suka fi kowanne fita ibnu hajar al-asqalani wanda shine sharhin fathul bari sharhin sahihul bukhari al'imamu nawawi wanda ya yi sharhin muslim dukansu sufaye ne to wai idan babu ɗan ɗarika ba musulmi ne ba waye musulmi a duniya ne waye musulmi a duniya ɗan fodiyo ɗan ɗarika ne duk ƙaryen mutum ko a ƙarya ya kai matsayin profesa emeritus ya kai profesa na ƙarshen ƙarshe to wallahi tallahi bai isa ya fito da gurin da za a ce dan fodiyo ba dan dariƙa bane tacaccen dan dariƙa ne tacaccen ba malike ne tacaccen ba ash'ari ne da kungiyanka da kungiyansa maraban su baunin shafi'un wanda tsakanin su ya kai gabar da yamma da kungiyanka da Shehu Usman Ibn Fodiyo amma ka zo ka yarda da Sheikh Dan Fodiyo sabila da ba za ka iya gina hajanka da kungiyanka a Najeriya ba dole sai ka makale ma Dan Fodiyo to ka je ka dauko mana aqidan Dan Fodiyo ka karanta mana mana ka dauko mana aqidan dariqan Dan Fodiyo ka karanta mana a dauko Infaqul Maisur na Muhammad Bello a karanta a dauko littattafai na Sheikh Abdullahi Gondu a karanta a ɗauko littattafai na miya na akademiya da aka tara su a cikin jami'o'i da libraries duk wani buhus al'akademiya da aka tara babu wani bahasin da sufi mai aƙidan fana'i ba ne amma a gurinsu aƙidan fana'i kafirci ne aƙidan fana'i shirka ne aƙidan fana'i aƙida ne na komai Allah wanda duk ba haka bane su ne suka bata abun suka shawwaha abun domin su farauci kwakwalan samari su farauci kwakwalan jahilai mu dai Allah ya bar mu akan ɗariƙan nan mu rayu akan ɗariƙan nan mu mutu akan ɗariƙan nan mu tashi ranar alkiyama a wannan jerin 'yan ɗariƙan da suke la ilaha illallah hadha raja'una billah hadha raja'una billah kuma hashahu an yuhrima ar-raji makarimahu aw yarji'a al-jaru minhu ghayru muhtarami na'am
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله يقول يا أيها الناس يا كومتاني قد جاءكم الرسول حقيقة من زويا زومك دقاء الله بالحق دقسكيا wannan abin da ya zo muku da shi shine alqur'ani min rabbikum kuma wannan alqur'ani daga gurin ubangijinku yake fa aminu khairan lakum ku yi imani mana shi ne ya fi muku alkhairi amma wa in takfuru idan kun kafirce to kafircinku ba zai amfani Allah da komai ba ba zai cuci Allah da komai ba fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake kasa da abin da yake sammai da kasai duka na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah shine masani kuma Allah shine gwani Allah masani ne kuma gwani ne duk yanda kaji Allah ya ce ya ayyuhan nasu to ana magana ne da kowa da kowa a cikin su hadda kafirai hadda mushrikai hadda yahudawa hadda banu isra'il a ce ya ayyuhan nasu dan malaman wato asbabun nuzul malaman ulumul qur'an suna faɗin cewa idan ka ji ya ayyuhan nasu to tana daga cikin ayoyin da aka saukar da su a makka amma idan ka ji ya ayyuhan lazina amanu to yana cikin ayoyin da aka saukar a madina to Allah da ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akumur rasulu haqiqa manzo ya zo muku daga Allah min rabbikum fa aminu ku imani khairan lakum shi yafi muku ma'ana idan mun yi imani ba za mu kari Allah da komai ba idan mun kafirce ba za mu cuci Allah da komai ba ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni haka yake cikin hadisin Abu Zar ya ku bayina kuɗin nan ba ku isa ku cuce ni ba balle ku cuce ni kuɗin nan ba ku isa ku amfane ni ba ballantana ku amfane ni Allah ya wadata kafircin ku ba zai cuci Allah ba idan kun kafirce to wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi idan kun kafirce to ku san da abin da yake sama da ƙasa duk na Allah ne idan an haɗa mutane da girman doron ƙasa mutane nawa ne suke kan ruwa fa yawansa fa ya fi yawan ƙasa yawan dabbobi fa ya fi yawan mutane yawan ruwa wannan albar wannan farfajiyan ƙasan da muke kai to ruwa ya fi yawa babu wanda ya san iyakan duniyan idan ba Allah ba dama kuma kafin ɗan adam ya rayu a duniya aljanu sun rayu a duniya suka yi barna suka zubar da jini suka yi zalunci Allah ya shafe shugabancin su a duniya ya kawo ƴaƴan annabi Adam to Allah kuma yana da ikon in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku yuzhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharin in ya ga dama ya tafiyar da ku ya zo da wasu mutane daban Allah zai iya wa ma zalika Allah bi aziz mu duba wani aya girgizan kasan da ya faru a istanbul ko ko a a toki ne ko a turkiya ne aka yi girgizan kasa ba nan ba ne ku tuna min na'am akwai kasan da a wannan kasan guda biyun an yi girgizan ƙasa amma wannan girgizan ƙasan gaba ɗaya bai kai minti ɗaya ba gaba ɗaya girgizan ƙasa sakan arba'in da wani abu ne amma ɓarnan da ya yi nan ɓarnan ba mutanen da suka mutu ba a san adadin mutanen da suka mutu ba gurin gaba ɗaya kwandem ya yi wanda yanzu gurin ma idan an ce masu gurin su je su gina gurin tsoro suke ji masu gidajen gurin suna ganin ba abin da zai sa su sake dawowa a sakan arba'in da shida aka yi wannan girgizan ƙasa wanda girgizan ƙasan ta yi tafiyan kilomita da yawa ta rushe gidaje mutane sun mutu wanda sai da duniya suna ta kai gudumawa da ɗauki ga wannan ƙasan a saka ga daman ya tafiyar da mu wallahi ba zai kai minti ɗaya ba shi ɗan adam yana da girman kai ne shi yasa abin mamaki ne ɗan adam abin mamaki ne girman kan ɗan adam ga barin bin Allah Allah idan ya ga dama tsawa ɗaya dai saukar gaba ɗaya duniya ta shafe fa akwai wanda tsawa aka saukar musu ƙasa da bai fi sakan biyar ba za a yi duka duniya ta lalace ta ruguje ya zama to babu dan adam fa bai da wani kudura fa ka kalli rumfan da yake saman ka na sama wannan rumfan idan ya subuto akan ka ya kake ji rumfan fa Allah ne yake rike da wannan rumfan fa was samawati madwiyatun bi yaminihi fa wannan kasan da kake kai ginshiƙai ne Allah ya saka ta ƙasa suka riƙe a kan ruwa take Allah idan ya ga dama ta yi tangal-tangal yanzu yanzu kasan da yake ce mu faɗa cikin ƙasa. amfanar da Allah da shi bayan duka ƙasan nan nasa ne kai ne halitta mafi sauro sai ya ɗaga maka hankali ka gagara bacci sauro ya hana ka nutsuwa ba ga namaruzu ba namaruzu kan ai ɗagawa ya yi da girman kai ma Allah har ya hau bene ya je ya ce zai yi yaƙi da Allah abin dariya Allah ya dawo da shi duniya Allah sai ya jarrabe shi da sauro sauro kaɗai ita ta halakar da namarus sauro wanda ya rarin shi Allah ne ya ce ba wani Allah idan ba shi ba fir'auna da ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ruwa ne wanda ruwa ɗin nan rahama ce gare mu Allah ya bamu amma Allah sai ya mayar da wannan ruwan azaba to idan Allah ubangiji zai hukunta ka da numfashin da kake yi numfashin shine zai murde ka ka mutu da ruwan da kake sha shi zai kashe ka kai a gurin Allah tamkar baru ne ko tamkar kaza ne da take cikin keji da mai ita ya ma fi haka mafil abdi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ba abin da ya buya ma Allah tururuwan da take tafiya akan dutse tsutsan da yake cikin ruwa Allah duk halittun Allah ne millions of abubuwan da Allah ya halitta wanda ba mu san su ba an gaggafan idan ta zo inda za ta dira cikin al'umma yanda kaza take ɗiban ƙwari ta watsa ma 'ya'yanta haka za ta na ɗiban mutane tana watsa ma 'ya'yanta gaggafa ce tana nan a sararin sama har yanzu halittar suna nan ba a shafe su ba Allah ne ya hana su duru su zo duniya to duka Allah ya mana wannan kuma muna kan gare ma Allah to Allah ya ce idan kun kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi abinda yake sammai da kasai dukkan Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah ubangiji masani ne kuma Allah ubangiji gwani ne na'am
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ألقاها إلى مريم آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا bayan Allah ya yi raddi ma Yahudawa raddin da Allah ya yi ma Yahudawa tun daga kan innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana wa kana dhalika ala Allah yasira ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum fa'aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima wannan duka Allah yayi da Yahudawa ne Allah kuma ya kama yin martani ma nasara ya kama kawo nau'o'in halaka da nasara suka fada a ciki Yahudawa su ne wanda ba su yi imani da annabi Isa ba amma sun ce sun yi imani da annabi Nasara kuma su ne suka ce sun yi imani da annabi Isa kuma sun yi imani da annabi Musa amma su ba su yi imani da annabi Muhammadu ba to su ne nasara sai Allah ya ce ya ahlal kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi nasara la taglu fi dinikum kar ku na shi da gona da iri cikin addininku wala taqulu ala Allah illa alhaq kar ku na faɗan magana akan Allah idan ba gaskiya ne ba kar ku faɗi wani magana sai gaskiya إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله شيف المسيح عيسى يوسف رسول الله من زن الله ني وكلمته كما كلمة الله ني وند ألقاها إلى مريم يهرج ونن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كف يكون domin inna masala isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun shi Allah saboda buwayansa da isa ilahu wahid qul huwa Allahu ahad innama ilahukum lawahid Allah shi ɗaya ne amma saboda buwaya da isansa ya buwaya ya ganka ganshi ya ganka ya buwaye ya cuɗanya da halittarsa sai Allah Ubangiji ya zaɓo wasu halittu ya ba mu waɗannan halittun baiwa na iya yin munajati da Allah su karɓi wahayi a gun Allah ko su ga Allah ido da ido ko su ji maganan Allah Allah sai ya kawo waɗannan bayin ya zaɓe su Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas daga cikin mala'iku da mutane a'a Allah na da ikon ya bayyana ya ce mana shine Allah ku bauta min amma Allah sai ya mayar da zuwa ga Allah tsani ne mutum tun Allah ma tsani ne Allah ya biyar da abin daki daki daki daki saboda kar mu zamanto muna bauta ma wato al'afar sai Allah ubangiji ya nuna mana ayoyi menene ayoyin sabila da karin mu ce idan ba da uba ba baba ba za a aihu ba mu ƙaryata ƙuduran Allah sai Allah ya nuna mana hakan zai iya faruwa Allah sai ya kawo annabi Isa babu maganan miji sai da tuna Maryam sai ta haife shi ba tare da miji ba akan aihu ne ta dalilin sababi Allah ya saka al-asbab sune al-wasa'il ila al-haqa'iq ta dalilin wanda sai an yi aure da a aihu Allah ya nuna maka buwayensa sai giji ya sa aka haifi annabi isa babu uba annabi adamu kuma sai aka haife shi babu mene babu uwan ma babu uba shine inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun shi yasa waɗanda suka tafi zuwa ga Allah matsayi matsayi ne akwai wanda sun buwaya a gurin ubangiji da su iya tajarrudi ga barin al'asbab menene tajarrudi ga barin al-asbab da su iya yin ta'ayush bi ghairi insaniyatihim da su iya rayuwa ba tare da insaniya ba da su iya rayuwa kaman mala'iku akwai waɗanda da su iya rayuwa babu abinci akwai su Allah ya rayar da su babu abinci amma kuma a ka'ida idan ka kwana talatin baka tsananin kwanakin da zaka yi a duniya baka ci abinci ba kwana talatin ne baka ci ba baka sha ba to kwana talatin zaka iya mutuwa amma ba dai ka kai shekara ɗaya ba amma Allah ya nuna mana al-kafi falabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a shekara ɗari uku ga annabi uzair أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يهي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام باشي باشا ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم to latifan da zamu dauka a nan shine Allah zai iya yi maka abu ba tare da sababi ba Allah zai iya baka abu babu dalili kawai Allah ya baka Allah yana da ikon yayi haka amma kuma Allah ya ce tashi ka nema tashi ka bi al'asbab ɗin, kar ka zauna, amma kuma ba al'asbabu ɗin ba ne suke da ƙudura, Allah shi ne yake da ƙudura. Ibn Ata'illahi Sakandari yana cewa, iradatuka tajrid ma'a iqamatuhu alayka fil asbab min ash-shahwa al-kafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatuhu alayka في التجريد الانهطاط من المرتبة العالية أو من الهمة العالية أو على ما هذا معناه يتشي إرادتك التجريد كنيمي كجرد كان كدقاء الأسباب مع إقامته عليك في الأسباب تارد ألا يا تارد كي أسباب زن يمي teku an je da a tsallake teku ga jirgin ruwa ga komai ga ruwa ga jirgin ruwa sai ka ce ka tuna da cewa kai waliyin Allah ne ya baka tasrifi na kumfai kunu ko na ismul azami za ka iya bin kan wannan ruwan ba tare da ka hau jirgin ruwan ba sai ka kika hau jirgin ruwan ka bi kan ruwan to wannan yana daga cikin ashahwal khafiyya boyayyen sha'awa ce na nafsu wanda arufi wanda ya san Allah ba zai yi haka ma Allah ba sannan wa iradatuka at-tajrid iradatuka al-asbab ma iqamatihi iyaka fi tajrid ma'ana idan ka je ko mun karaman da Allah ya baka kaga jirgin ruwa kowa na shiga jirgin ruwa kai ba shiga jirgin ruwa ka bi kowa da kowa tun daga sababin Allah ya baka amma kuma ka nufi ka hau kan asbab tare da ka tsinci kanka a tajridi to wannan yana daga cikin al-inhitatu min al-martaba al-aliya ma'ana Allah ya baka tasrifi na kun faikun sai wani abu ya zo na musiba zai samu al'umma Allah kuma ya baka daman da zaka iya yin wata karama ka ɗauke wannan musiban sai ka ƙi ka yi to wannan kuma yana daga cikin rusowa daga maɗaukakiyar martaba da Allah ya maka ma'ana waliyai ma da suke nuna karama ba wai kawai suka nuna karama ne don su burge mutane ko don mutane su kalle su ko don mutane ba su yi waliyai ba su damu a musu kallon raini ba akwai waliyin da yakan je bola abincin da aka yar a bola ya je yana ci kare ma ya zo ya sa baki ya ce ci gabanka na ci gabana waliyi ne wanda in ya rantse ma Allah ya ce wallahi sai an yi ruwan zinare za a yi rubba shi sa akhbara madfu'un bil abwab ko fil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu akwai wanda da ka ganshi babu ba a yanda yake baya cikin hayyacinsa in ya zo kofan gidan kama koransa da kai ka ce tashi tashi ka kore shi amma matsayinsa a gurin Allah da dai rantse ma Allah wallahi Allah ba zai kunya tashi ba sai ya tabbatar da abin da ya rantse a kai akwai waɗannan bayi sai za aka ce shekhu abul fati aka ce wani lokaci shekhu abul fati mai dugure aka ce ana zaune sai rigima ya tashi hakan nan sai aka zo ana fada har ana sare-sare a kusa da gidansa sai ya tashi ya kada da dumansa sai ya yi gida sai aka ce a karama kalla ai karama karama za ku nuna a karama kalla sai ya ce karaman kenan na tashi na shiga gida shine karama shi Allah babu ruwansa sai ya turo saniya ta tumurmusa ka misali kaga saniya ta zo da ka ce da ka nuna kai mai tsoron Allah ne sai ta tumurmusa ka kuma san ka yake yi shi shi Allah mazarin jalala da jamala duka to haka ike a Allah ubangiji ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah ko ya ahli kitabi la taglu fi dinikum ya ku mazuwa littafi kar ku zurfafa ku shige gona da iri kar ku faɗi magana akan Allah in ba gaskiya ba ku san cewa Allah ɗaya ne ku ce Allah yana da ɗa to wannan zagin Allah ne innamal masihu isa ibn maryama rasulullah annabi isa manzon Allah ne wa kalimatuhu shi din nan kaliman Allah ne na kun fayakunu wanda alqaha ila maryama ya jefa shi ga maryam wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga Allah ma'ana ba wai shi ruhi ne wanda yankin ruhin Allah bane ba haka bane a'a shi ruhi ya hura ga ita Maryam al-Azra he ya hura wannan ruhin Allah ya jingina ruhin gare shi ne tashrifan domin ya karrama wannan ruhin shine ai abin da aka yi ta abubuwa tsakanin malam ta Allah da sifofin halittu khalaqa Allahu Adama ala suratihi ko inna Allah khalaqa Adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam akan suransa to shikenan mujassima mushabbiha masu aqidan sifanta Allah da mutane sai suka ce ala suratihi ai ma'ana annabi Adam na kama da Allah idansa irin na Allah hancinsa irin na Allah a'udhu billah amma ala suratihi ana nufin ala surati Adama wannan damirin yana komawa ne zuwa ga Adam ala suratihi akan suransa shi Adam din to nan ma da Allah yace innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi ko wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu shi ruhi ne daga Allah ba wai ruhi ne wanda yake daga Allah wato ruhin Allah ne na wanda Allah yake rayuwa da shi ba a'a ba wannan ba fa aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzannin Allah wala taqulu talafa kar ku ce Allah uku ne ku ce akwai wato almasihu Allah ne shi ne shi ɗa ne shi kuma maryam mata ne akwai kuma ainihin Allah ko kuma ku ce akwai uba akwai ɗa akwai kuma ruhul kudus kamar yadda suke fada to Allah ce wala taqulu thalatha kar ku ci guda uku ne intahu khairan lakum ku bar wannan ku bari shine yafi muku alkhairi innamallahu ilahun wahid shi Allah tabbas shi ɗaya ne tabbas Allah shi ɗaya ne innamallahu ilahu wahid lallai Allah shi kaɗai ne iyaka Allah shi kaɗai ne subhanahu ayyakuna lahu walad tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah ya aifi ɗa subhanallah Allah bayi da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama da ƙasa na Allah ne wa kafa billahi wakila wakilci ya isa ga Allah madogara ya isa ga Allah lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana son annabi Allah ya cika zuciyarmu da son annabi mu Sheikhu Tahir Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya nuna masa yadda yake so cikin ƴaƴansa da almajiransa Allah ya gafarta mu duk shehunanmu da suka gabata akwai khalifa Musa Shehi na gidan bare bare bai da lafiya babanmu kuma mu Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi gata Allah ya biya musu masu tambaya a fara tsara tambayansu muna samun tambaya tun kafin lokacin karatu domin mu duba mu ga tambayan da zamu amsa kuma idan da a tsara tambayan ana tsarawa ana bawa shi sayyidi ali yana bibiyan tambayan da malam aminu sautul faida suna bibiya sai suna ciro waɗanda za mu amsa za mu samu daman amsa su insha Allah saboda haka duk mai tambaya kai tsaye daga yau zai fara rubutawa yana ba su already na san a yanzu ma akwai tambayoyi din to a tana da tambayoyi din gobe idan Allah ya kai mu sai mu fara amsa tambayoyi idan muka yi minti 45 ko minti 50 sai mu tsaya sai kuma mu karanta tambayoyi gwargwadon iko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب السلام عليكم